إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاءوا ما تبقى لكم بما يزول عنكم واستعدوا للموت فقد أظلكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون إن من أعظم الأسئلة التي تشغل بال الناس اليوم وتذكر في النوادي والبيوت وبين يدي الأمير والوزير هو الحديث عن هذا البلد وأما يشاهده في هذا السدد سؤال يتردد لماذا تتراجع نيجيريا رغم ما حباها الله به من الثروات الطبيعية والبشرية وما السبيل إلى الخروج من الأزمات المتلاحقة التي تسعف بها أيها المسلمون إن مشكلة بلدنا ليست مشكلة واحدة بل هي مجموعة من المشكلات المتشابكة وهي أعمق من التصويت وأعمق من التزوير وأعمق من الكلام في النوادي ولكن حقيقتها ترجع إلى أصول عدة منها أولا ضعف القيم والأمانة لقد أصبحت الأمانة عند كثير من الناس سلعة نادرة وظهر الكذب والجش والخيانة والرشوة وأكل المال بالباطل قال عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل أن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذاءتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري فهنا يسرق المسؤول المال الآم فهنا يسرق المسؤول المال الآم ويغش التاجر ويحمل الموظف عمله ويقبل المواطن الرشوة أو يدفعها فإن المجتمع كله يدفع الثمن إن الفساد الإداري ليس مشكلة الحكام وحدهم بل هو مرض أبي على العلاج إذا انتشر في المجتمع أصاب كل بقعة من الأمة وأمات كيانها من جذورها ثانيا غياب العدل إن, من إن الله تعالى يقيم دولة عادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة ظالمة وإن كانت مسلمة فالظلم يولد الغضب والغضب يولد الفوضى والفوضى تقتل التنمية عندما يشعر المواطن أن القانون لا يطبق على الجميع وأن المناسب تعطى بالمحسوبية لا بالكفاءة فإن الثقة في الدولة تضعف في قلبه قال عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثالثا ضعف التعليم والتربية انظروا انظروا أيها المسلمون إلى مدارسنا كيف أصبحت شبيهة بالمقابر فصولها خالية ليس فيها مقائد ولا أساتذة وقد أصبح كثير من الشباب يعيشون بلا أهداف واضحة وضعفت ثقافة القراءة والاجتهاد والانضباط ولا يمكن لأمة أن تتقدم شوطا إذا أهملت التعليم والتدريب وبناء الإنسان ونحن نتكلم دائما عن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم قوله تعالى اقرأ فالعلم أساس النهدى والجهل أساس التخلف والرجعية رابعا الانقسام والتعصب لقد مزكت العصبيات القبلية والعرقية والدينية نسيج هذا المجتمع فأصبح بعض الناس يقدمون الكبيلة على المنطقة أو الحزب أو على مصلحة الوطن والإسلام يدعو إلى الوحدة والتعاون على البر والتقوى قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون خامسا أزمة القيادة والمتابعة كثير من الحكام يطلبون السلطة ولا يؤدون حقها وكثير من المواطنين يطالبون بحقوقهم وينسون واجباتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرئيس مسؤول والوزير مسؤول والحاكم المحلي مسؤول وكذلك الأب والأم والمعلم والمواطن العاقي والتاجر والعالم فكلنا مسؤولون أمام رب العالمين عباد الله بالنظر إلى هذه المشكلات يجب أن نفكر كيف نقوم بتحليلها والخروج من عقب من عقباتها يجب أن نعود إلى الله عودة صادقة وليست العودة إلى الله مجرد شعارات بل هي التزام بالصدق والأمانة والعدل وإتقان العمل قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا وما له وما لهم من الله وما لهم من دونه من وال فالتغيير يبدأ من النفوس قبل المؤسسات ويجب علينا أن نقوم بمكافحة الفساد بجدية فإن الفساد يجب أن يجب أن يكافح من كل الجوانب يجب أن يخضع الجميع للقانون دون استثناء فالفساد لا يحارب بالخطب ولا بالمحاضرات ولا بالدعايات وإنما بالمحاسبة والشفافية والرقابة ويقوم المجتمع على بناء الإنسان قبل بناء البنيان فالمدارس والجامعات والطرق والمستشفيات وغيرها من المؤسسات كلها مهمة لكن الأهم منها بناء الإنسان الصالح الأمين المنتج فالأمم لا تنهد بالإسمنت ولا بالحديد فقط وإنما بالأقول والأخلاق والمسؤولية وعلينا أن نعزل ثقافة العمل والإنتاج فقد ابتعد كثير من الناس عن العمل الجاد وأصبح بعدنا ينتظر الحلول من الحكومة وحدها والإسلام يربي المسلم على السعي والكسب وعن المكدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وعلينا أن نقوم بتفعيل دور العلماء والدعاة وكبار الشخصيات فإنهم ورثة الأنبياء وعليهم أن يوجهوا, أن يوجهوا الأمة بالحق وأن ينسهوا الحكام والمحكومين وأن يعالجوا الانحرافات الفكرية والأخلاقية والتربوية وأن نربي الأبناء على المسؤولية فإن كثيرا من أزمات الغد تبدأ اليوم من إهمال تربية النشء فإن صلح البيت صلح المجتمع أيها المسلمون إن هذا البلد لا ينقصه نفط ولا تنقصه الأراضي الزراعية ولا تنقصه الثروات الطبيعية ولا تنقصه العقول البشرية العملاقة ولكنه يحتاج إلى أمانة بدل الخيانة وعدل بدل الظلم وعمل بدل الكسل ووحدة بدل الفرقة ومسؤولية بدل التهرب من الواجبات فإذا أصلح الحاكم نفسه وأصلح العالم رسالته وأصلح المعلم أداءه وأصلح التاجر معاملته وأصلح الشرطي عمله وقام الطبيب بواجبه وأصلح المواطن سلوكه فإن مستقبل هذه البلاد سيتغير بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وإثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والفساد والبهتان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه wasallama tasliman kathira bayan haka yan uwa masu albarka yana daga cikin manyan tambayoyi da kullum ake maimaita su kullum zaka ji kowa yana faɗin su ana faɗin su a masallatai a makarantu a wuraren tarurruka a cikin ofisoshi na gwamnati da ko'ina shine labarin Najeriya da matsalolinta da rigingiminta da tarkatarkar da ke kanta kowa yana cewa wai yaushe ƙasar nan za ta gyaru wai ina ta fuskanta ne wai ya za a yi da irin waɗannan fitintunu da bala'o'i da suka yi mata kaka gida babu shakka matsalar wannan ƙasa tamu ba matsala ce ƙwaya ɗaya ba matsaloli ne masu yawa suka yi mata cincirundu kuma sun ɗauki tsawon shekaru suna girma suna bunƙasa suna yaɗo matsalar najeriya ta wuce matsalar jam'iyyu da matsalar takara da matsalar jefa ƙuri'a ko matsalar canza jam'iyya ko matsalar tazarce ko matsalar falle ɗaya ta wuce wannan tsohuwar matsala ce da ta yi cincirindo a kan wannan ƙasa mai albarka da ake ci mata najeriya ga wasu daga cikin tuwasa na matsalolin najeriya domin sanin me ya damuwarka na iya taimaka maka ka sanya za a gyara ta ɗaya daga cikin manyan tushen matsalar najeriya shine raunin wato amana da kuma ɗabi'u na gari a tsakankanin mutane a lokacin da aka wayi gari amana ta zama wani abu mai matuƙar wahalar samuwa ai ta cigiyar mai amana a rasa a lokacin da ƙarya da ha'inci da khiyana da cin rashawa suka zama gama garin abubuwa tsakankanin mutane alhalin Allah ko yana cewa ne lalle Allah yana umarninku da kuma yi da amanoni zuwa ga ma'abotansu a cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana majalisi na karatu tare da sahabbansa sai ga wani mutumin ƙauye ya zo ya rugo tambaya ya ce yaushe ne tashin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kula shi ba ya ci gaba da darasinsa hawa suka ce annabi fa ya ji abin da mutumin ne yake faɗa amma magana ce ya sashiya shi sa bai kula ta ba wasu kuma suka tsammanci cewa muna tsammanin bai ji shi ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ƙarshen darasin sa sai ya ce ina mutumin nan mai tambaya akan tashin alkiyama sai ya ce gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masa to idan ka ga an tozartar da amana to ka jira tashin duniya sai ya ce menene ma'anin tozartar da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da aka miƙa al'amari zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba a lokacin da ya zama mukamai da shugabanci da duk sauran al'amura ana ba mutane ne ba bisa cancanta ba bisa wa ka sani wa ya san ka bisa nawa ka iya biya bisa su waye suka tsaya maka ya zama duk mukami da wani appointment da an waye gari kawai ana ba mutane ne alhalin an san ba za su iya ba sai kawai don sun san wasu don haka irin wannan zamanin wanda a cikin shi muke yanzu babu abin da za a jira illa kiyama a lokacin da aka wayi gari shugaba da aka danka masa almalul am public treasury shi yake da hannu a kansa na ƙasa ko na jiha ko na wata hukuma zai danka a cikin iyasar ransa ya ɗiba ya yi wadaƙa ya ɗebi biliyoyi na tashin hankali waɗanda ba ka iya suranta mai zai da su sanda ɗan kasuwa ya zama babu abin da yake fata illa ya za a yi cuta ya za a yi kwashe kafan kwastominsa ya za a yi ci ƙazamar riba ta tashin hankali sanda ma'aikaci da aka ɗauke shi aikin gwamnati ko aikin wani ofis ya zama baya kula da aikinsa bai iya zuwa aiki akan lokaci bai iya zuwa kullum in ya je bayan abin da ya kamata malamin makaranta ne ma'aikacin ofis ne ma'aikacin wani ofis ne kowa ana ha maza ana ha mata a yayin da ya zama shi kuma gama garin ɗan ƙasa ya ɗauka bayar da rashawa ko karɓanta ba wani abu bane duk inda mutane suka je duk inda ta kama za su ba da cin hanci za su ba da rashawa in an ba su za su karɓa wasu ma har su ce ga account a zuba musu wasu ma har a ba su a ce ga ku kawo canji ba a jin kunya ba a tsoron karɓar rashawa da irin muninta a shari'a to za a wayi gari duka al'umma za ta dinga biyan farashi kamar da muke biya din nan babu shakka corruption na administration ba matsalar shugabanni ce su kare ba za a iya cewa su ne kan gaba a cikinta domin sun fi kowa damammaki amma mu ma sauran mutane muna ciki domin wannan matsala wata cuta ce kamar kansa wadda take da wahalar magani duk lokacin da ya yaɗu a cikin al'umma to zai taɓa ko'ina ya lalata komai ya kuma yi kace-kace da al'umma tun daga ƙasanta na ɗaya kenan na biyu rashin adalci a cikin al'amuranmu ba a ɗora abubuwa a inda ya kamata a ɗora su ana ruwaito wata mashahuriyar magana daga malamai irin su ibn taymiya da makamantansu cewa Allah yana iya barin ƙasa wadda take kafira amma mai adalci ta wanzu amma ƙasa wadda take koda musulma ce mai zalunci ba za ta lalace kamar da Allah yake cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu saboda haka zalunci shi yake haifar da fushi tsakankanin al'umma wannan fushin shi kuma shi yake haifar da irin wannan hayya hayya din daga nan kuma sai wannan rashin natsuwa sai ya kashe duk wata hanya ta ci gaba in ka lura yanzu gabaki daya galibi a fusace muke ba mu da fatan alkhairi ga junanmu balanta shugabanninmu Allah Allah muke wani shugaba ko wani mai mulki da ya taba yi ya shiga cikin wata matsala ai ta alasan barka ana gara haka gara haka ana mushi fatan tsiya saboda mene saboda kowa na cikin fushi wanda wannan fushi sakamakon wato zalunci da mutane suke gani ne to daga nan za ka ga babu wani abu da za a yi na ci gaba ba wanda ya damu kowa fatan shi ta bare duka a yi asara ga baki ɗaya a mutu hallima a lokacin da ɗan ƙasa ya riga ya ji a kan shi cewa dokokin ƙasa ba sa aiki a kan kowa sai a kan maragata a lokacin da ya zama mukamai ba a bayar da su bisa cancanta sai bisa ga highest bidder wanda zai fi iya biyan kuɗi ko wanda yake da kafa mafi nauyi to a lokacin confidence din mutane da kasan sai ya lalace kuma Allah ya umarni da adalci da kyautatawa da baiwa makusanta da gudun alfasha da munkari da ta'addanci kamar yadda yake a cikin sautin nahali na uku raunin harkar ilimi da karantarwa ku kalli yadda makarantu suka koma musamman makarantun gwamnati wasu makarantun sun fi kama da kufai ko makabartu babu kayan aiki babu malamai babu kujerun zama wasu azuzuwan ma suna yoyo wasu wurin ma musamman in damuna ce irin haka sai ai wata uku ba wanda ya zo makaranta yaran sun tafi gona malaman ma sun tafi gona ba wanda ya damu ina supervisors ina ina commissioner ilimi ina directors babu abin da ya dame su ga ghost workers ga ghost schools ma a ce ga makaranta da malamanta da ɗalibanta da komai tana cikin lissafin rekod na gwamnati amma babu ita in reality a nan ƙasa da an samu irin wannan da aka wayi gari babu wanda ke kai ɗan shi makarantar gwamnati a yanzu sai wanda ya rasa yadda zai mafi yawan ma'anan in dai mutum yana samun wani ɗan abu to za ka tara 'ya'yan shi suna makarantar kuɗi ne ko ta kowa gwargwadon ƙarfinsa ne yin fi zo sa'acin min sa'aci tun daga ta dubu biyar har ta dubu ɗari ko miliyan biyar. Waye yake kai ɗan shi makarantar gwamnati shine talaka na ƙarshe wanda ya rasa yadda zai yi. Za ka yaro na iya zama aji shidan firamare ko aji shidan sakandare ba tare da ya iya gama garin turanci ko gama garin lissafi ko ya san gama garin formula ta mathematics ba. Kuma makarantar na gwamnati su suke cike da malamai a cikin rijistar malaman. Su suka fi malaman private albashi. Su ne suke da ministries su ne suke da santoci na waye da neko kuma su ne ga sanan ko'ina birni da ƙauye amma fa ba su da wani amfani sun da aka wayi gari matasa suka zama ba su da manufa za ka ga mutum ya kai shekara talatin ashirin da takwas talatin da biyu bai san ma ina ya fuskanta da rayuwarsa ba bai san me zai yi da rayuwarsa ba da wani tunani bai san ina ya fuskanta ba a yayin da ya zama kakafatul qira'a culture na reading culture ya lalace mutane ba su san karatu in ka ba mutane shafi ɗaya biyu su karanta ‘yan ajin jami'a ba su so su karanta a yayin da aka wayi gari ƙoƙari da himma da ƙwazo ba ta cikin tunaninmu saboda ba ta da amfani yaro zai gama ƙoƙarin shi da ƙwazon shi ya gama da first class ko second class offer ya yi taggararan ba shekara goma ko ashirin ba abin da ya samu wani sai dai ya koma ya tura baro ya sai da asuwaki ko ya koma ya fara wankin mota ko ya tafi kurmi ya fara ya fara dako har a dinga nuna shi ana ganin kamar ya zama wani abu kwatance cewa ga wani dan makaranta amma saboda saboda wato girman azima gashi yana dako abun wulakanci mai ilimi yana dako amma kuma ana ganin kamar ci gaba ne saboda lalacewar tunaninmu a lokacin da aka wayi gari ba mu da tsari akan waɗannan abubuwan dole al'umma ta zama take babu al'umma ta ci gaba babu ilimi babu horaswa babu gina ɗan adam alhalin a matsayinmu na musulmi kullum muna magana akan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq muna ishada da cewa a wannan addinin namu farkon abin da aka fara magana kan shine ilimi amma aikace ba haka bane lalle ilimi shine ginshikin kowane ci gaba jahilci kuma shine ginshikin kowane ci baya da komawa baya abu na gaba shine rarrabuwar kai da kabilanci wannan rarrabuwar kai ta kabila ta bangare ta addini yan kudu na jin haushin yan arewa yan arewa na ganin yan kudu sun cuce su musulmai na jin haushin kirista kirista na ganin musulmai sun cuce su an zo an kawo wani sabo tsakanin hausawa da fulani tsakanin angas da kaza tsakanin birom da kaza kullum ko ina fitina da rigima wannan rigingimin babu inda suke kai mutane illa ƙara lalata warware duk wata saƙa ta al'ummar nan kamar da ake gani mutane sun wayi gari kowa sai dai garinsu ƙabilarsu ɓangarensu jam'iyyarsu siyasarsu ba ƙasar ce a gabanmu ba musulunci ko ya kira zuwa ga haɗin kai da taimakekeniya akan aikin alkhairi kamar da Allah yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq abu na biyar shine azmatul qiyada wal mutaba'a crisis na leadership da kuma crisis na followership da shugabannin da mu duka mu muna cikin crisis mafiyan shugabanni da masu neman shugabanci a yanzu ba su san ma menene abin da za su zama shugabanni ba ba su da manufa beyond su zama shugabannin kawai roman shugabanci shine kawai a gabansu irin alfanun da za su samu da damammaki da network da za su creating ma kansu na samun kuɗaɗe da damammaki shine kawai manufarsu babu a cikin manufarsu wato service ɗin da ke ciki da mas'uliyar da ke ciki da badin ɗin da ke ciki domin shugabanci badin ne nauyi ne da za ka tambaye su a san da suke yin takara ce me yasa kake ganin kai ka fi cancanta me sa abin da bai faɗa ba wani ma an tambaye shi kawai zai ce muna nan dai za mu zo mu ganku amma dai kai da gani da suke kashe kuɗaɗe yadda suke ɗaukan abun do or die ka san they are very serious about it mu kuma talakawan mu ma abin da muke nema kawai a ba mu abin da za mu samu ba tare da mun yi namu responsibility a matsayinmu na wato wato 'yan ƙasa ba ba ma san mu biya kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin lambar mota kuɗin kaza duk ba ma san mu biya da muke ta kuka akan ba wutar nefa da za a kawo ta a ce akwai kullum an dinga rigima da rigima da mu akan biyan kuɗin ba ma son mu biya kowa yana son ya yi cutting edge ya bi ta bayan fage ya kai ga abin da yake so ya samu saboda yadda shugabannin suke da zalunci haka ma muke da zalunci alhalin shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne bai ce ba'adukum ba kowa yana da kiwon da yake a kansa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sau da da shugaba da minista da gwamna da ciyaman da shugaban majalisa da shugaban agaji da baba da uwa da malami da ɗan kasuwa da kowa yana da ainihin mas'uliyar da ke kansa kuma wajibi ce a kansa waɗannan sa daga cikin tuwasan matsalolin najeriya ba su kaɗai ba ne wanda ina jin ni da ku za mu iya tarayya akan cadin mun san su menene zai mana maganin wannan matsaloli abubuwa ne da yawa abu na farko sai mun koma ga Allah wajibi ne mu koma zuwa ga Allah komawa ta gaskiya mu zama bayin Allah nagari a duk abin da muke mu ji tsoron Allah akan duk abin da muke ba wai surutu da magana ba dole mu riƙe mu riƙo da gaskiya da amana da adalci da ƙwarewa a wurin ayyukanmu waɗannan kuma duka Allah ne ya umarni da su Allah madaukakin sarki yana cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi kuma kowane bawa yana da wasu mala'iku masu bin sawunsa gaba da bayansa ya hafazunahu min amrin lahi suna kiyaye shi da umarnin Allah sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tsarin sunna Allah bai canza wa mutane al'amari sai sun canza da kansu sai Allah ya ce wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan ko Allah ya kaddara wasu mutane mummunan abu fala maradda lahu ba wanda ya ya tukula wannan abu kaddara Allah ce wa malahum min dunihi min wali ba wanda ya kuma ya jibance su kuma bayan Allah haka Allah ya faɗa cikin suratul ra'd saboda haka canji yana farawa ne da mu kanmu kafin ya fara da institutions na ƙasa kafin a kai ga kan 'yan sanda da sojoji da 'yan siyasa da ma'aikata da malaman asibiti da malaman makaranta da malaman gidan gona da ma'aikatan agaji kafin a kai ga kansu kowa ya fara da gyara kansa wajibi ne a tashi a yaƙi fasadi a yaƙi duk wani fasadi na corruption da da gaske yaƙi da ake da fasadi za ka ga is selective babu gaskiya a cikinsa wanda ake yaƙa kawai shine wanda ba a yi da shi wanda ya canza jam'iyya wanda ya shiga wa wani babba hanci da kudindine ko wanda ba shi da galihu an ba wasu manyan barayi suna yawo a basu suna ci gaba da enjoying loot ɗinsu wasu ƙanana kuma an kukulle su kaga babu adalci dole ne a tashi kowa a ɗabbaka mushi doka dole istisna'in babu exception a ƙasashe da suka ci gaba abin da ka ci gaba kenan babu mutumin da ya fi ƙarfin doka babu wani wanda za ce is above the law doka tana saman kowa tun da kan alƙalin da ke prescribing ɗinta har zuwa kan masinjansa har zuwa kan most ordinary citizen kowa idan ya taɓa doka ta taɓa shi dole zama akwai muhasaba accountability duk abin da mutum ya lissafa dole zama akwai shafafiya transparency komai mutane su gan shi warwara sannan ya zama akwai raƙaba akwai supervision akan abin da yake da sauransu sannan mu tsayi akan gina ɗan adam kafin gina gine-gine ci gaban al'umma yana farawa ne da gina wa ɗan adam tunani mai kyau kafin a gina makarantu da asibitoci da hanyoyi da ofisoshi wannan material buildings ɗin da muke kalla a ce kai aiko gari kaza sun yi sa'an gwamna sun yi sa'an ɗan majalisa ko ina lafiya lau amma ƙwaƙwalansu ba su da hankali ba su da ilimi ba su da tunani ba su za su fuskanta da rayuwarsu ba da za ka gina asibiti lafiyayye ya zan babu ma'aikatan da su yi amfani da shi mai amfaninsa da za ka gina makaranta idan babu malamai da za su koyar mai amfaninta da za ka gina kasuwa idan babu 'yan kasuwan da za su shiga ta mai amfaninta amma mutane idan suna da ilimi sa da basira sun sai da za su gudanar da rayuwarsu saboda haka akwai buƙatar ainihin wato a gina mutane a gina al'insanu salihil amin ɗan adam mai nagarta mai aminci sannan kuma almuntij productive wanda zai dinga yin abin arziki ba wata al'umma da take ginuwa kawai saboda an shafa ko ina da siminti ko an gine ko ina da karafa amma al'umma tana ginewa ne da hankali da ilimi da sanin ya kamata sannan wajibi ne kuma a dawo da tunanin mutane akan al'intaj wal amal al'amalul jad mutane su tashi su aiki su hoɓɓasa zaman banza ba namu bane kar mu ɗauka wa komai sai gwamnati ta yi akwai abin da mu ne za mu yi wa kanmu in ba mu yi wa kanmu gwamnati ba za ta yi shi ba kowa ya tashi ya yi aiki ya yi ƙwazo na gaskiya don ya samu rayuwa mai kyau kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin abinda zaka ci a bakinka babu kamar abinda kai aiki da hannunka ka same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan uwansa annabi Dawud alaihi salam annabin Allah ya kasance yana aiki da hannunsa ya kasance yana da sana'a sana'ar wato abin nan kafinta ko kamar da zuwa cikin wata riwaya dan uwa masu albarka wajibi ne kuma a girmama sha'anin malamai a cikin wannan al'umma malamai rabbaniyun wanda za su dinga karantar da mutane su dinga taujihin mutane su dinga nuna mutane gaskiya da sarakunan da shugabannin da mu talakawan duka amma a lokacin da ya zama malamai sun zama wulakantattu a cikinmu ana iya a zage su a ci zarafinsu a yi musu izgili su faɗi karatu a ƙi karɓa da dukkanin wato matsayinsu da Allah ya ba su da za ka ga muna cikin garari ba ɗan ƙanƙani ba da kuma tarbiyyar 'ya'ya 'ya'yan nan da muke gani ƙanana su da suke yanzu ƙanana wajibi ne a canza narration game da tarbiyyarsu ta yadda ko da mu da muka girma muka shekaru ba mu iya ganin gyaran Najeriya ba to su samu gyaran riyar wannan ƙasa ta mu kamar yadda kowa ya sani ba ta da talaucin arzikin ƙasa ko talaucin ƙasan noma ko talaucin mutane masu ilimi da basira ba ta da wannan talaucin amma abin da ta rasa shine amana abin da ta rasa shine adalci abin da ta rasa shine himma da ƙwazo da kuma haɗin kan al'umma wannan shine abubuwan da ya kamata a gyara malamai da masu ilimi da 'yan kasuwa kowa ya gyara abin da yake 'yan sanda da sojoji su gyara aikinsu likitoci da ma'aikata a cikin ainihin jami'o'i da institution su gyara aikinsu haka nan kai ma gama garin ɗan najeriya kai ma ka gyara aikinka idan aka yi haka to shine ƙasa za ta gyaru kamar da Allah yake cewa cikin Araf walau anna ahlul qura amanu wattaqu da mutanen alqaryu za su yi imani su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu kofofin alkhairin sammai da ƙasa walakin kazzabu Allah ya ce amma sun karyata ne fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك, نسألك أن تصلح أوال بلدنا وأن ترزقنا الأمن والاستقرار والعدل والرخاء وأن توفق حكامنا وشعبنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Thank you.